أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na khutuwatun ila sa'ada littafin da malamin musulunci a sheikh abdul muhsin ibn muhammad al-qasim wanda malami ne limami mai khutuba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta idan yan uwa ba su manta ba satin da ya wuce mun fara karatu a cikin babi da yake magana akan biyayya wa iyaye kuma yau za mu tashi a kan sabon fasali da malam ya masa suna da amalu walidaika buri ko fata da iyayenka suke da shi a kanka kowane uba kowace uwa suna da fata suna da wani buri da suke fatan cika shi a kan ɗansu suna da wani matsayi ko wani mataki da suke so ɗansu ya kai a rayuwa tare da cewa iyaye na ƙwarai iyaye masu wato kyakkyawan fata mai amfanarwa ga ɗansu ba shi ne suke takaita tunaninsu a iya inda wato yake takaitawa lamarin 'ya'yansu a kan lamarin duniya ba bal suna nazari suna tunani a kan ya za a yi goben 'ya'yansu ta yi kyau ya za a yi 'ya'yansu su zama mutane na gari wa'anda al'ummar musulmi za ta yi alfahari da su waɗanda za su tsira sun je gaban Allah a matsayinsu na iyaye kuma su ma 'ya'yan za su tsira a matsayinsu na 'ya'ya wanda suka bi tarbiyyar da iyayensu suka ɗaura su aka yi tarbiyya ta lalace ta zama abin fako da dako a cikin al'umma wanda wannan ya sa ko ya lazimta wajibcin kowane uba ya kula da tarbiyyar 'ya'yansa ta kula da tarbiyyar 'ya'yanta da 'ya'ya da wato 'ya'yanta domin wato ana gini ne a cikin gida masu ginin ma kenan masu rusawa kuma suna nan a ko'ina za ka samu mai ginin bai wuce ɗaya ko biyu ba amma masu rusa ginin suna nan sun fi a kirga in sun fita a makaranta akwai masu rusawa a cikin unguwanni akwai masu rusawa a ainihin guraren koyon sana'o'i ko guraren aikinsu akwai masu rusa tarbiyya uwa uba kafar sadarwa wato kanwa uwar gami ita ce duk wani abu na tarbiyya take iya kokari wajen ganin ta rusa ta lalata tarbiyya na 'ya'ya da muke ta kokari ba dare ba rana wajen ɗaure 'ya'yanmu akan turba na gari da wannan ya zama wajibi ya zama lazimi ga kowane uba wanda yake so ya tsira a gaban Allah ya kula da tarbiyyar yayansa a matsayinka na ɗa ka sani cewa amalu walidaika an takuna mimman siratuhum fadila wa akhlaquhum samiya iyayenka masu kyakkyawan fata a kanka burinsu a kanka shine an takuna mimman siratuhum fadila kazan daga cikin wa'anda sirarsu tarihinsu da za a bayar ya zamanto mai falala ne ya zama magana da za a yi a kanka kana nan ko baka nan magana ce mai kyau kuma ɗabi'unsu su zamanto kubutattu ba lalatattu ba ba wa'inda al'umma take cutuwa da su ba ta hanyar sace-sace ta hanyar sare-sare ta hanyar zinace-zinace da yada alfasha a cikin al'umma kada ka zama haka ka zama cikin wa'anda ainihin labarin su zai zama labari mai kyau ɗabi'unsu kuma ta zamanto ko su zamanto kubutattun ɗabi'u wa'anda suka kubuta daga dukkan wani abin zargi da koma baya da kuma kawo cutarwa cikin al'umma ma'a sihhatil istiqama tare da ingantacciyar istiqama shine tsayuwa akan hanyar Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun a wani gurin Allah yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأن آيوي الله مدوك كن سلكي يني من مغناني أكن استقامة Allah ce lalle wa'anda suka ce Ubangijinmu shi ne Allah wanda ya cancanci mu bauta masa shi kadai ba tare da mun hada shi da komai da kowa cikin bauta ba ثم استقاموا sannan suka tsayu akan hakan suka ainihin lazimci wannan hanyar na bautar Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da hada shi da komai da kowa cikin bauta ba Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro tattare da su a lokacin da suke barin gidan duniya kuma ba sa bakin ciki na abin da suka bari a gidan duniya kuma ba sa tsoron abin da za su je su tarar a gaban Allah madaukakin sarki a wancan ayar Allah madaukakin sarki ya ce tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su na sassauka gare su lokacin da aka zo daukar ransu suna ce musu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma an yi muku albishir da aljanna wanda aka kasance ana alƙawarta muku a gidan duniya su kenan iyaye suna so yayansu su zamanto suna da ingantacciyar istiqama tsayuwa akan lamarin addini wal bu'di an khasa'isil a'mali wa radha'il af'al hakanan iyaye suna iya kokarin su daga cikin burace buracen su shine yayansu su nisanci munanan ayyuka da kuma ayyuka waɗanda suke masu datti da kazanta duk wani aiki mara kyau uba uwa na kwarai ba za su yi ƙoƙarin ganin su suka ɗaura ‘ya'yansu a kan wannan turba ba bal za su yi iya ƙoƙarinsu ba dare ba rana su yi faɗi tashi wajen ganin sun nesanta ‘ya'yansu daga dukkan wata hanya da za ta kai su zuwa ga aikata munanan ɗabi'u wa Allah ta ƙa'a farisatan lilinhirafi haka nan suna iya ƙoƙari kada ‘ya'yansu su zamanto ababen farauta ga karkata ga barin hanyar Allah maɗaukakin sarki, suna iya iyawarsu su kar ko su ɗauke ‘ya'yansu su kawar da ‘ya'yansu ga barin kasancewa su ne ababen farauta na dukkan wata hanya mara kyau ko dukkan wata mummunar ɗabi'a. Au asiran lil malazzati wa shahawat hakanan iyaye na kwarai daga cikin manya-manyan buracensu suna fata suna burin kada yayansu su zamanto fursunoni ga ababen jin daɗi da zai kawar da su gabarin bautar Allah maɗaukakin sarki wa shahawati da kuma ainihin sha'awa da za ta ɗauke su gabarin tafarkin Allah wa matiyatan lil jahali wal hawa hakanan daga cikin burin iyaye su ne ba sa so ‘ya'yansu su zamanto matattara na jahilci da ainihin bin son zuciya wannan iyaye na ƙwarai wanda suke fatan ‘ya'yansu su dace a duniya su dace a lahira su ne suke bin hanyoyi irin wayanan wajen ganin sun tabbatar da cewa ‘ya'yansu ba su taɓe ko sun bi hanya mara kyau ba fala tudayyi amalaka wa amalahum fika amama lahzatin min shahawatin sai malam yayi maka nasiha yace kada ka tozartar da burinka kai ma kana da naka burin kana da naka fatan kana da naka fita din da kake tunani akai haka nan iyayenka suna da buri da suke da shi a kanka suna da fatan abin da suke so ka zama a gaba malam yace to kada ka tozartar da burinka ko fatanka da burin iyayenka alamar a cikinka kada ka ɓata burinka kada ka ɓata burin iyayenka da suke da shi a kanka amma malahzatin min shahawatin gaba ga wani ɗan taƙi ko wani ɗan lokaci na sha'awa wato kada wata sha'awa na ɗan wani lokaci ya ɗauke ka ka ainihin sarayar da burinka da burin iyayenka aw sa'atin min ghaflatin ko wani lokaci na rafkana وعليك بانتقاء أصحاب بانتقاء الأصحاب والمؤانسة ما لا يتي واجبيني أكنك كي لا نقولي كي متمن كركي يا ذا واجبي أكنك وجن تنزنت أبوكي ka tsabtace ka tsantsance abokai da za ka yi abokantaka da su wal mu'anisa da guraren ɗebe kewa ko ababen ɗebe kewa iya ƙoƙarinka ka samu ainihin samun kyawawan abokai wantaqi suhbatal akhyar ka ka tsantsance ka samar wa kanka abokai na ƙwarai da za su yi encouraging ɗinka idan ka ainihin yi kasala za su ainihin yaba maka in kai ƙoƙari idan ka gajiya za su tura ka wayannan su ne abokai ba wayanda idan kai kasala za su ƙara gajiyar da kai ba fannafsu in turikat wa hawaha dallat wa adallat mali yace kaga wannan ran namu da kake gani idan aka barta da abin da take so dallat za ta batar wa adallat ko za ta bata kuma ta batar shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin suratu Yusuf وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي Allah ce lalle wannan ran da kake gani me yawaita umarnin ma'abocinta ne da aikata munanan ayyuka sai wanda Allah madaukakin sarki ya ji kayansa ya rahamshe shi wannan yasa ya zama lazimi wajibi gare ka ka ainihin sanya ranka linzami kada ka saki ranka ta ainihin ci gaba da ko ya ainihin ci gaba da aikata abin da yake so a lokacin da ya so mala ya ce daga lokacin da bawa ya saki ransa ya bar shi ransa ya zama dore kiwon Allah babu iyaka babu birki to wata rana zai tsinto ran nasa abin da bai dace ba zai waye gari ya bata kuma ya zamanto sanadiyar da zai ke batar da wasu وإن هذبت اكتسبت حسن الاستقامة أما إتري إذن أكا تاتيتا أكا تريتا أكا أينهن سنسنشيتا تسيت تصورو تكياوا وان ko kyakkyawar tsayuwa akan hanyar Allah madaukakin sarki idan kai mata tarbiyya ka ainihin tsare ranka ka nuna mata girman bin Allah madaukakin sarki ka ainihin hana ta abin da take so فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كان رناك أيكة أبن تكيسو ألوكة تكيسو Allah ya ce aljanna ita ce makoma matattara gare ka to shine malam ya ce idan ka tsabtace ran naka ka tsantsance ta wannan ran sai ta tsaworoci kyakkyawar istiqama wa lutfa shama'il da tausasan dabi'u wa jamilal akhlaqi da kyawawan halaye ومن لم يطود نفسه عن مقارنة الملاذ والركون إلى المتشابهات ما لن يتدو وند بكامي كنسا عن مفارق مقارفة الملاذ wajen neman aikata ko wajen bibiyar kyawa abubuwa na jin daɗin rayuwa warrukuni ilal mutashabihat da karkata zuwa ga shubuhohi ba faqad dakhala fil ghafla daga lokacin bawa ya shigar da kansa ko ya fada ainihin kofa ta rafkana wa kharama muru'atahu kuma daga nan zai rushe muru'arsa mutuncinsa wa adha'a nafsahu zai tozartar da kansa wa saqata min uyunin nas sai mutuncinsa ya zube a idan mutane wa qatala amala ghairihi daga nan ya ainihin kashe buri ko fatan waninsa fata da wasu suke da shi a kansa sanadiyar fadawa ainihin koma ta jin daɗi na banza da kuma bin sha'awa da fadawa ƙofar shubha da fadawa ƙofa ta rabkana daga nan bawa sai ya rushe ainihin mutuncinsa ya tozartar da kansa ya zamanto ba shi da ƙima idan mutane ya zamanto burin da wasu suke da shi a cikinsa ya lalace ya kashe wannan burin min walidin aw min walidaini daga iyayensa guda biyu suna da fatan ya zamanto makarancin alkur'ani mai tsoron Allah ya zamanto likita ko lauya ko malami mai karantar da al'umma ko ya zamanto masanin wani bangare na sana'a yana da ƙwarewa ta musamman amma daga lokacin da ya bi wayancan abubuwan sai ya zamanto ya kashe wannan burin da iyayensa suke da shi a kansa wa a ƙare ya kashe burin da 'yan uwansa suke da shi a kansa wataƙila shi ɗaya ne namiji a dangin ana da fatan ya zamanto wata ginshiki ko wani ginshiki da zai zo ya taimaki ya zo ya taimaki family daga nan sai ya zamanto burinsu ya lalace ya zamanto ba su da sauran fata a kansa ya zamanto lalatacce wanda ba zai amfana ya amfanar ba wannan shine ƙarshen magana akan biyayya wa iyaye fasali na gaba silatul arhami sadar da zumunci zumunci babban al'amari ne yan uwa shi yasa Allah madaukakin sarki yake fada a cikin alkur'ani cikin suratun nisa la ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لا يا أيها الناس اتقوا ربكم ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku kiyaye dokokinsa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai guda daya shine ran annabi adam alayhi salatu wassalam wa ja'ala minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha kuma Allah halitta matarsa daga gare shi wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa sai Allah ya tayar daga shi mijin da matarsa da ya halitta daga gare shi sai ya tayar da mazaje masu yawa da mataye masu yawa shi yasa annabi ya ce kullukum min adam wa adamu min turab dukkan mutane kowa a bayan duniya asalinsa daga annabi adam shi kuma annabi adam daga ƙasa Allah madaukakin sarki ya halicce shi to sai Allah ya ce wattaqul ladhi tasaaluna bihi wal arham haka ne wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Allah ya ce ku ji tsoron ubangijinku wanda kuke me kuke roƙon junanku da shi kuke magiya wa junanku da shi don Allah ka yi mun kaza don Allah ka taimake ni kai kaza kuke ma junanku magiya da girman sunansa sai Allah ya ce wal arhama sannan ku kiyaye zumunci an taqta'uha kada ku yanke ta ku kiyaye zumunta zumunta babban al'amari ne ko zumunci babban al'amari ne wanda rashin kulawa da zumunci yana iya zama sanadiyar ainihin rashin rabo rashin tsiran bawa a ranar da ya haɗu da Allah madaukakin sarki min ajallil qurbati inda Allah wa afdalit ta'at malai yace zumuncin nan ko sadar da zumuncin nan yana daga cikin mafiya girman aiki da yake kusantar da bawa zuwa ga mahaliccinsa wa afdalit ta'ati kuma yana daga cikin mafi falalar ainihin aiki na da'a da bawa zai yi ya samu yardar Allah madaukakin sarki silatul rahimi malin ya ce wannan aikin shine sadar da zumunci wato yana daga cikin manya-manyan kusanci zuwa ga Allah yana daga cikin mafiya falalar ayyuka na da'a wa min fadlillahi wa karamihi yana daga cikin falalar Allah madaukakin sarki da akan bayi da karamcinsa an ja'ala silatar rahimi barakatan fil waqti wa ziyadatan fi rizqil abdi Allah ya sanya sadar da zumunci yana da albarka cikin lokacin bawa duk bawan da yake sadar da zumunci Allah zai albarkaci lokacinsa Allah zai sanya lokacinsa ya zamanto mai albarka gare shi ba zai na lalata lokacinsa ba gaira ba dalili ba wa ziyadatan fi rizqil abdi hakanan sadar da zumunci sababin samun ƙari ne a cikin arzikin bawa wanda yake yawan sadar da zumunci zai samu yalwar arziki ya ƙoyo alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara a cikin hadithi wanda al'imamu al-bukhari da al'imamu muslim suka rawaito shi kamar yadda al'imamu al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul buyu' babu man ahabba al-basta fi arziki babin wanda yake so a yi masa shimfiɗa a cikin arzikinsa wato a ɗara masa arzikinsa haka na al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin al-kitabu a cikin kitabul birri was sila wal adabi babu silatir rahim wa tahrihi wa tahrimi qati'atiha shine annabi yake cewa man ahabba duk wanda yake so an yubsata lahu fi rizqihi ayum a shimfida masa a cikin arzikinsa a ƙara a yaukaka masa arzikinsa a buɗa masa ƙofofin samun arzikinsa wa yun sa'alahu fi atharihi yake fatan a yi masa jinkiri a cikin ajalinsa yake fatan samun ƙari a cikin lokacinsa da yake raye wasu malama suka ce ƙari na haƙiƙa wanda yake sadar da zumunci tabbas za a ƙara masa ainihin tsawon kwanakinsa wasu malama suka ce a'a lokacin nasan dai yana nan lokacin nasa babu abin da za a ƙara masa sai dai me Allah zai albarkaci lokacin nasa lokacin zai zamanto yana da albarka kwarai abin da zai iya cimmawa a shekara hamsin abin da wato ba zai iya cin masa a shekara hamsin ko sittin ba in mai sarar da zumunci ne mai ƙoƙarin wato kare haƙƙi na zumunci ne sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon cimma wannan abin a cikin shekara 35 ko shekara 40 na lura da haka a cikin lamarin ɗan uwanmu abokina wanda muka ɗau tsawon lokaci da shi kuma muke gudanar da sallar tahajjudi a wannan masallaci tsawon shekaru kusan sha biyar yanzu dan uwa marigayi alaramma al'amin Allah madaukakin sarki ya gafarta masa yaro ne mai zumunci kwarai da aniya duk yadda zumunci ya kai to Muhammadu amin ya wuce wannan matsayin a cikin lamarin sadar da zumunci zumuncin nan fara daga kan iyayensa mahaifiyarsa mahaifinsa ‘yan uwansa na kusa da na nesa kullum cikin kula yake da lamarin zumuncinsu abokanansa to wallahi cikin ƙanƙanin lokaci da ya yi cikin shekaru da ya yi a rayuwa wanda gaba ɗaya ba su wuce shekara ashirin da biyar da shida ba Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko na injazi na infazi na zartar da abubuwan da da yawa mu da muke raye har yanzu wannan lokacin ba lalle mun cimma wannan abun ba a rayuwa cikin tsare kunsa shi ya riga ya yi ya tafi shekara wajen tare yanzu ko goma ya tafi babu labarin shi amma abubuwan da ya zartar ya samu ya cimma a rayuwarsa lokacin da yake raye albarkar zumunci da yake kiyayewa to da yana raye yanzu ba mai zumunci ba ne da bai cimma wayanan abubuwan ba na ayyukan alkhairi da tsayuwa akan addini da albarka a rayuwarsa to wannan zai gaskata maka maganar wayancan malama da suka ce ba wai muddar tsayin lokacin rayuwar za a ƙara ba a'a rayuwar tana nan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsara amma sai Allah ya albarkaci lokacin ka cimma abin da wayanda suke gaba da kai nesa ba su cimma sa ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so a shimfiɗa masa arzikinsa a jinkirta masa a lokacinsa a rayuwa to falyasil rahimahu ya sadar da zumuncinsa wa wajibun ala almuslimi an yakuna wasilan wa muwasilan li rahimihi Allah yace wajibi ne akan musulmi ya zamanto mai sadarwa da zumuncinsa wannan wajibi ne kana da dan uwa a ƙauye ka je kai tattaki kana kai masu ziyara lokaci bayan lokaci kana da iyaye a raye wannan wajibinka ne kada kai nisa da su kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce ka zauna kusa da su wa min al-afdal an yuhaddida yawman ma'luman fi al-usbu'i li ziyarati aqaribihi malam yace yana daga cikin ma abin da yafi falala bawaye ware rana daya sanannen rana a cikin sati ya sanya wannan ranar na ziyarar yan uwansa ne in sanya misali ran juma'a duk juma'a bayan la'asar zan ziyarci yan uwana abin da ya samu na ziyarci nan gun da lokaci ya kare mu to sati mai zuwa zan daura guri kaza idan dangin suna da yawa daga guri kaza sati mai zuwa zan daura kana gamawa satin sama sai ka ƙara komawa can haka za ka yi ta zagawa kana ta tara lada kana tara ayyuka na alkhairi shine malam yace yana daga cikin abin da yafi falala bawa ya ware wani wata rana ta musamman sananniya a cikin sati wannan rana ta ziyara ce kawai ya tabadala ma'ahum atraf al ahadith in yaje suna tattauna wasu abubuwa ya zauna su ɗan yi hira da ‘yan uwansa, kada yana zuwa kawai na zo in gaishe ku ne tafi a'a, dan zauna su tattauna su hira, fa inna fi zalika salamatan lil qalbi domin cikin hakan akwai samun kwanciyar hankali zuciya tana samun salama. Za a tattauna wasu abubuwa masu muhimmanci, za a tuno abubuwa da suka wuce, za a ƙara samun ƙarfin danƙon zumunci. Wasilatul rahimi Mali yace kaga sada zumunci ko zumunta la tashghalu an talabil ilmi aw ad-da'wati aw naf'in nas baya ainihin shagaltar da mutum ga barin neman ilimi dan kana dalibin ilimi ba za ka ce ai na shagaltu lokaci na ya riga ya zama iyakance ba zan iya ware lokacin ziyara ba a'a sadar da zumunci baya shagaltar da mutum ga barin neman ilimi aw ad-da'wati hakanan baya shagaltar da mutum ga barin aikin da'awa au naf'in nas hakanan baya shagaltar da mutum ga barin aikin da zai yi amfanar da mutane fa ziyaratuhum hiya barakatul umr yin ziyartar 'yan uwan naka albarka ne a cikin rayuwarka wa man arada ziyadata albarakati fi hayatihi alaici wanda yake son kari a cikin albarka a rayuwarsa falyukthir min silati rahimihi yawaita sadar da zumuncinsa قال ابن التين رحمه الله تعالى ابن التين yana faɗa Allah ya masa rahma shine Abu Muhammad Abdul Wahid ibn Tin As-Safasi As-Safaqasi yake faɗa kamar yadda ya zo cikin littafin Shajaratun Nur Az-Zakiyya a cikin tabaqatul malikiyya yake cewa silatul rahimi takunu sababan litawfiqi fi ta'ati sadar da zumunci yana zamantowa sababi da bawa yake samun dacewa cikin bin Allah madaukakin sarki wasiyanati anil ma'siya sannan sadar da zumunci yana kare bawa ga barin aikata aikin sabo fa yabqa ba'dahu adh-dhikru al-jamil bayan mutun ya mutu sai ya samanto yana samun kyakkyawan ambato fa ka'annahu lam yamut sai kaga ana ta ambatansa ana fadan kyawawan maganganu akan sa kamar bai mutu ba والمسلم كاغا مسلمين قري لا يستكثر ذلك عليهم حكم بايا يمسو هلا بايا مسو يوا باسا ganin yau ma mun je bari gobe mu je a'a kullun suna zuwa suna kokari domin su samu wannan falala da alkhairi فرحم الإنسان أولى فرحم الإنسان هم أولى الناس بالرعاية ‘yan uwan mutum dangogin mutum su suka fi cancanta mutum ya kula da su ya yi kiwonsu wa haƙohun bil'inaya kuma su suka fi cancantar ya kula da lamarinsu ba ka fara ɗaukowa na waje ko ka zama inuwar giginya na nesa ka ji daɗinki ba ‘yan uwanka na kusa suna nan rana na dukansu amma ‘yan uwanka na nesa ko kuma wasu mutane na nesa da ba su da dangantaka da kai su ne suke cin moriyarka suke cin dukiyarka ba daidai ba ne ba wa ajdaruhum bil ikrami wal himaya kuma yan uwanka su suka fi cancanta da ainihin a karrama su kuma a kiyaye su yaqulu alayhi salatu jalla wa ala Allah yana faɗa a cikin alqur'ani suratul anfal Allah ya ce wa ulul arhami ainihin yan uwa waɗanda suke ma'abota zumunci yan uwa na zumunci dangi na kusa بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ساشن سو سو suka fi cancanta da sashen su a cikin littafin Allah danginka na kusa su suka fi cancantar ka kyautata musu ka ainihin sadar da zumuncin su kamar yadda yake haka a cikin littafin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne dangane da komai silatul rahimi mali yace sadar da zumunci tawfiqun fi ayatin isra'ul lil mal yana yi wa bawa samun dace a cikin rayuwa kuma yana, yana zama sanadiyar da dukiyar bawa ko kudin bawa suke karuwa yaktubullahu biha al'izza Allah yana rubuta wanda yake sadar da zumunci ya sanya shi ya zamanto mai izza mutane za su na ganin girmansa musamman in ya je sadar da zumuncin baya neman komai abun wanda yake sadar da zumuncin wasilatuhum ibadatun jalilatun min afdalil ibadat hakanan sadar da zumuncin yan uwansa ibada ce mai girma yana daga cikin mafi falalan ibadu ya qulu amru bin dinar amru dan dinar yana cewa ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم أو إلى ذي الرحم باب ونتتاكي دا باوا زي يوان دا يفي فللا يفي جرم اللادا إذن كدو كي تتاكي زوا غايكة أيكم فرلا كو زوا سلا كو زوا ainihin aikin hajji ko zuwa wato wani abu wanda yake na farilla an ka ɗauke tattaki zuwa ga wannan aikin na farilla to babu wani taku da bawa zai iya samu lada da ta kai mutum ya taka ya je ya sadar da zumuncin dan uwansa tafiya don sada zumuncin yan uwa yana zamantowa sanadiyar samun lada mai girma kamar yadda ya zo a cikin kissa da annabi ya bayar na gafartawa wani bawa da Allah madaukakin sarki yayi wanda ya tashi daga garinsu ko ƙauyensu don ya je karkara na gaba don ya sadar da zumuncin ainihin 'yan uwansa. Mala'ika ya je masa, ya tambaye shi ina zai je faɗa masa, ya ce me zai je yi, ya ce yana da wata bukata a garin ne, ko yana so ya sai wani abu ko don wata uzuri ko wani uzuri ne zai je wannan garin. Ya ce, abu abin da zai kai shi sai domin kawai ya je ziyarci 'yan uwansa. To ya ce Allah maɗaukakin sarki ya yi alfahari da shi kuma ya gafarta masa zunubansa ya samu haka ne dalilin mai biyayya wa Allah maɗaukakin sarki ta hanyar sadar da zumunci wa qaribuka qita'atun mink kaga ɗan uwanka na kusa wani yanki ne daga jikinka daga gare ka in ahsanta ilaihi idan ka kyautata masa fa innama tuhsinu ila shakhsiyatika kamar kana kyautata wa kanka ne idan ka kyautata wa ɗan uwanka kana kyautata wa kanka ne indirectly wa in bakhilta alaihi fa inna ma tabkhalu an nafsik haka nan kai masa rowa kai masa koro kai wa kanka koro kai wa kanka rowa domin za a kai lokacin da dolan dai kai za ka yi in cutar naira goma ta kama shi ka ƙi ka yi kuma kai ne mai halin za a kai matsayin da cutar za ta girma ta koma naira dubu ɗaya kuma dole sai ka yi ko ba ka so sai dai idan lalacewar taka ta kai yadda ta kai wallahu khalaqar rahima wa shaqqa laha isman min ismi Allah sai ya halicci zumunci ya tsagan mata da suna daga sunansa wa wa'ada rabbuna bi wasli man wasalaha kuma ubangijin ya alƙawarin cewa duk wanda ya sada zumunci Allah zai sada shi da rahmarsa amma tardain bayan Allah ya halicci zumunci kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce hadisin Bukhari da Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin bayan Allah ya halicci zumunci sai yake tambayarta yake cewa yanzu shin baki yarda ba ko ba za ki yarda ba an asila man wasalaki na sadar da wanda ya sadar da ke da rahmarki san rahmata wa an aqda'a man qada'aki kuma na yanke wanda ya yanke ki daga rahmata ba qalat sai zumunci yace bala eh na yarda da wannan hukuncin ya Allah qala fa dhaki lak Allah ya ce to abun nan da aka faɗa ya tabbata an yi stamping ɗinsa duk wanda ya sadar da kai duk wanda ya kiyaye zumuncin sa duk wanda ya kiyaye zumuncin sa da Allah madaukakin sarki zai sadar da shi da rahmarsa duk wanda ya yanke zumuncin sa Allah zai yanke shi gabarin rahmarsa haka nan a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da al-Imam Muslim ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal rahimu mu'allaqatun bil arshi kaga zumuncin nan a rataye yake da al'arshin Allah madaukakin sarki taqulu zumunci na cewa man wasalani wasaltuhu duk wanda ya sadar da ni zan sadar da shi da rahmar Allah madaukakin sarki zan sadar da shi da fadar Allah madaukakin sarki wa man qata'ani qata'tuhu duk wanda ya yanke ni zan yanke shi gabarin rahamar Allah madaukakin sarki da tsira a gaban Allah war rahimu wasilatul rahimi tadfa'u bi idnillahi nawaibad dahri malai yace sadar da zumunci idan bawa yana sadar da zumunci da izinin Allah wannan zumuncin da yake sadarwa zai ije masa ko zai ture masa masifu da suke faruwa na zamani zai samu saukin kansa cikin fadawa cikin masifu wa tarfa'u bi amrillahi 'anil mar'i albalaya haka nan wanda yake sadar da zumunci da umarnin Allah zumuncin nan zai zama sanadiyar dauke masa bala'o'i wa man wasalahu arrahim wasalahu kullu khairin to duk wanda Allah ubangijinsa mai rahama ya sadar da shi zuwa ga alkhairi to ya sani fa dukkan wani alkhairi ya same shi ko duk wanda ubangiji mai rahama ya sadar da shi to dukkan wata alkhairi za ta sadu zuwa gare shi wa man yaqta'ahu ahadun wa lam yaqta'ahu ahadun wa man batarahu aljabbar lam yasilhu basharun hakanan wa lam yaqta'ahu ahadun kuma babu wanda ya sai yanke shi daga wannan alkhairi wato duk wanda Allah ya sadar da shi zuwa ga wani alkhairi ko dukkan alkhairi babu wanda ya isa ya yanke shi ga barin wani alkhairi alkhairin Allah za ta ci gaba da saduwa da shi ko zai ci gaba da saduwa da shi ba tare da wannan alkhairin ya yanke ba ko da kudin mutanen duniya za su yi kokari wajen ganin sun raba shi da wani alkhairin ba za su iya ba amma wa man batarahu aljabbaru lam yasiluhu bashar duk wanda ubangijinsa ya yanke shi ya yanke alaka da shi ya cire hannunsa cikin lamarinsa wa lam yasil lam yasiluhu basharun babu wanda ya sai taba sadar da shi zuwa ga wannan alkhairin wa asha fi kamadin kuma zai ainihin rayu cikin bakin ciki da damuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sadar da zumunci muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya jarabce mu da ainihin mummunar ɗabi'a ta rashin ainihin sada zumunci za mu ji a gaba wace hanya mutum zai bi wajen sadar da zumunci za mu ji a gaba idan Allah ya jarabbi mutum da ‘yan uwa waɗanda su ba sa kulawa da zumunci kullum yana wahala yana faɗi tashi wajen ganin ya sada zumunci amma su suna mai suna yanke wannan zumunci Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya samu gama da duniya lafiya abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskure da muka yi karancin ilimi ne Allah ya gafarta mana sallallahu wa sallim ala Muhammad ala alihi wa ashabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin